bayan da yake na Allah madaukakin sarki yake subhanan ladhi asra bi abdi sarki ya tabbata ga ubangijin da yake tafiya da bawansa lailan da daddare ko a wani yanki na dare min al-masjid al-haram daga masallaci mai alfarma ila al-masjid al-aqsa zuwa masallaci na kudu masallaci ne rita kenan allazi barakna hawlahu wanda muka yi albarka a jefansa linuriyahu min ayatina dan mu nuna masa wasu daga cikin ayoyin mu ba duka ba innahu lallai ubangiji madaukakin sarki huwa sami'u shi ne ji ne albasiru kuma mai gani ko shakka babu wato wannan sura ce wadda take babbar sura tana cikin wanda kamar da muka faɗa surori makkiya suna cikin jira ko kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa yake da suratul Maryam da Kahfi da suratul Bani Isra'il yake tilki Isa tana da sunaye ko dai a ce suratul Subhana saboda ta fara da Subhanan Nabi Asra bi Abdi ko kuma a ce suratul Isra wanda ita kuma babu kalmar Isra'u a cikin wato sura gaba daya ko kuma a ce suratul Bani Isra'il suratu bani isra'il wannan sunayen guda uku ba da suka ce ana gayawa wannan sura mai albarka sannan ya tabbata a ruwayar imam ahmad daga abu lubaba yana cewa ya tuna na aisha allah ya kara masa yadda tana cewa annabi alaihi salatu wasalam ya kasance wato yana yin azumi wani lokacin ya fara azumin nafila dan kafi ba zai jera ba sannan wani lokacin kuma idan ya wato ajiye azumin sai ka dauka ma baya yin azumin nafila sannan da kuma ya karanta yana karanta a kowane dare yana karanta suratul bani isra'il da suratul juma wannan surorin guda biyu annabi alaihi wasallam yana karanta su kowane dare kaga koda duk da cewa zai kawo kullu laila ko kullu lailatin bani isra'ila wa juma wata ma da yake in baka bayyana kullun ba to kana da kusan wato lokuta kuma lokaci ne yawa yana yawan karanta suratul zumar da suratul bani isra'il to wannan sura ne albarka wato ta kawo abubuwa na ajabi kware da gaske waɗanda ya kamata a ce mun yi itibari da su sosai an lura da su sannan wani abu al'ajabi da take da shi subhana mun ce subhana allazi asra bi abdi subhana masdari subhana shine inda za a yi ma tambaya ce wata kalma ce ta cika dukkan wannan ƙa'idodin da larabci da fi'ili mafi ko da masdar da fi'ili mafi da mudari da amri gaba ɗaya Allah ya fara buɗe sura da shi ita ce wannan subhana domin kayan subhana wato masdari ne subhana alladhi asra bi 'abdi sarki ya tabbata ga ubangijin da yake jiya da bawa to iya subhana mun ce masdar to ina ma bi yake sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi shine din da yawa wannan sai maganga ne ga mu dalibai sosai zai mana fa'ida sannan bi ili wato mudari kuma fa yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi sannan bi ili amrufa na ba ku gani sabbi isma rabbika ala ko saboda kaga wayannan guda hudu babu wata kalma da zaka iya cewa ka cika sharaɗin nan hudu banda wannan wannan ba hali ne ko haram ba wala hali shi ba hali ne to saboda haka subhanallazi asra bi abdi lallai sarki ya tabbata sannan abun mu yake mu ba da wani akan makarantar hayyo shi ka yake da wato tasbihi yake da girma a gurin ubangiji madaukakin sarki karkace Allah shi ka annabi ya faɗa hadisi Abu Hurairah hadisi na karshe da Imam Bukhari ya gaba da ya rubuta da shi a cikin littafin Sahih Bukhari da yake cewa kalimatani kalmomi guda biyu khafifatani ala lisan masu sauki ala lisan akan harfi habibatani ila rahmani ko sannan wadanda Allah yake so da kila dani bijuga sannan masu yauyi a abun au in an je ranar alkiyama mutum zai da sun nauya ya masa wato wato ma'auninsa na alkhairi su fiya gaba ne da su suna kamar an ce su waɗanne ne ya rufe wallahi ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wannan kalmomin guda biyu suna cika hawo kuma babu mutlaq ne ba adadi kawai in ka kira da kana domin in ka ji mutum yana inji ko dai an gaba ne da hasan salamu ne ba ka yi ka irga cewa ka irga ga iya adadin wa yake ba inda abu yi wa nahi idan ko ba ka ba ka ga mutum to ake malaiku ki irga ba kai ba abu bukatar na ka irga duk wani dalili da ba a ba ka adadi ba to ko ake kai kawai malaiku su irga domin wa inna alaikum la'afizi kiraman katibi ya'lamu da ma taf'alu ma yajidu bi qawlin illa ladayhi raqibun atid to zuwa din su su irga ba su da ba ta fatan littafi kai ba za ka iya mantawa kana ciki wani zai ba magana sai ka fara da kamar ne dari da goma kai ko dari da jana ko da da abun kirga a hannun nasu ko ko maka da tunanin ka ƙara ka wanda ka ɗauko ya kaɗe ka goma ƙara ba amma mala'iku kuwa la ya'tuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun to saboda haka duk inda ka ji an ba ko ba gaba wannan tajiri kawai kai yadda ka gada ba kamar tajiri da ya wuce na arba da aka ce za ka yi la ilaha illallah wa lahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ba ga ba da bi ba duk ka ji za kawai kai in ka manta ka wai ka fara tunowa ka kuma yi to shi ne subhana lallai sarki ya tabbata ga ubangiji allazi asra bi abdi wanda ya tafiya da bawansa al-isra da biya kai da rake ne amma da ai tsari bayani ya sai sai gurin ya ga wato fa'ida nan sai sai bi abdihi da bawa wannan kalmar tana da wannan ni ta dabbu ila al-qur'ani domin Allah ya ce bi abdihi da bawa domin akwai tattaunawa da karuwar juna ne ne cewa akai Isra'il da aka yi da Annabi alaihi salatu wasalam a yana abu farki ya kai ne shi ko da gangaji to kaga wannan kalmar za ta taimaka ba wajen kara daukar matsayi ba daya cewa lallai da annabi alaihi salatu wasalam ba ba mai yake da shi ba da ruhi da gangan jiki kuma wacce ce ya ruhi da kawai aka yi Isra'ili wasu ba da kuma kace ko shakka babu da gangan jikin da ruhi da ne ni ma na buga zuwa da wannan domin Allah ya ce bi abdi da bawansa saboda haka annabi alaihi salatu wasalam da ya ga Isra'ili sannan to za mu fara gani da cewa lallai babu abin da Allah madaukakin sarki babu abin da annabi ya fito irin da kirawo shi da bawa babu abin da ya fito duka alqab da za a ba annabi alaihi salatu wasalam ya fito wannan shi za a ga duk inda Allah zai faɗi wani abu mai muhimmanci babba sai kirawo shi da bawa kamar subhanan ladhi asra bi 'abdihi alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وانه لما قام عبد الله to da haka duka wayannan guraren da ga Allah Allah madaukakin sarki da Abdullahi yake kira sa Abdu bawa domin wato wato a cika masa cikakken matsayin da cewa bawa ne da Allah madaukakin sarki ubudiyya to sai ke lailan a wani yanki da dare me za a tsara mai ne da nan saboda akwai masu inkari cewa ba su yarda ba daga maka zuwa baitul maqdis tafiya ce ta kwanaki ban da dawowa dawowa ma kwanaki ne shi ta da yake da yake ya yi Isra'il ya tafi daga maka zuwa baitul maqdis suka ce kariya ne saboda kasancewar wato kaga babu jirgin sama babu wani abu da yake kama da jirgin sama da zai kai kuma cikin sakalli ko awanni da kai mutum gobe ne ni za ya dawo ne sai suka bayyana riga Allah ya kara mai da wuce jaran ma ba rika ba lailan ai ba'dhu min al-layl wani yanki da dare min al-masjid al-haram daga masallaci ne al-farma masallacin makka ila al-masjid al-aqsa zuwa masallaci ne ni ka shi ne baitul maqdis sai Allah yake allazi barakna hawlahu wanda muka yi albarka a jefansa shi wannan wato masallacin ne albarma shi ne allazi barakna haulahu sai Allah ba ka cikin karfi yace bi nujihu wasu ba da yake ce bi zuru'i wa sima an yi albarka a gefen sa gefen baitul maqdis akwai shukoki masu yawa na wato da kuma kayan marmari wasu ba da yake ce shi ne wannan albarka da Allah ba ka cikin karfi yawa wato wanda wasu kake ya saboda yawan kai ziyara da annabawan kowane annabi ne da shi sai ziyara sai ga yadda baitul maqdis shi za a har wasu suka rinka mutuwa ko dai a hanya ko a dan baitul maqdis to shi ne Allah madaukakin sarki yake li nuri yahu dan mu nuna maka min ayati da daga ayoyin mu innahu huwa shine wa abu wanda za mu yi bayanin da yanzu kai shi linuriyahu min ayatina dan mu nuna masa wasu daga cikin ayoyin mu innahu huwa samiul basir lalle Allah madaukakin sarki shi ne as-sami'u mai ji al-basir kuma mai gani saboda haka yana jin da abubuwan da ake tattaunawa dan dai da masu jaddadawa da wannan suka karyata sannan al-basir kuma yana gani duk kai gobe da kuke yi dan dai da masu karyatawa da masu gaskatawa to ko dan ba babu wannan ita ce aya da take bayani wato a takaice dan dare da Isra'ila Allah alaihi salatu wasalam amma ba ai magana da Isra'ila ba ai magana da Isra'ila ba abin da ya magana da Isra'ila shine hadisi Isra'ila shine gabiyar Allah alaihi salatu wasalam daga masallaci da albarba zuwa baitul maqdis Miraji kuma daga baitul maqdis zuwa gadawa da Allah madaukakin sarki shine Miraji don Miraji kamar lissafi wani abu ne da za a hau nan da nan su ba ma su ma da suke wai ba ma wai yace ya san ko daga baitul maqdis zuwa daga maka zuwa baitul maqdis ko wai an saba yaji saman bakwai an nan yaji ya gara da Allah shi za ka ji saman ke da ba na farkon kansa da bai kai da bi ba ya da jiwo mun da tare da bi don mi yara kamar da muka faɗa a karatun mu na lu'ulu wal marjan ana yi amfani da shi a matsayin lissa ko da zanna dar Allah Allah Allah nazari ina duba wani labari da wannan sun yan uwa ya bani cewa muna karatun lu'ulu wal marjan da nake bayani akan cewa kamar lissa shine ne garaji lissa dole mutum ya zuka wutu kaga ya tabbiye ne na kai na biyu na uku shine ne garaji sai ba da wani labari da ina karatun ne kai ya garaji ai yaro da yana cewa me ba abba me ba da ba komai fito da aka ce mu ne wata rana wani yana dan uwa a dubai sai ta duwar uwan nasu Muhammad sai ta buguran da to ya ga amma cewa ne to ga ya zo ya zama daidai bayani cewa gurin dan uwan da yake to ake ana dan bayan lulu lulukin sa sai ya hawo da za a kai gurin daidai bayani da kula da littafi da yake zo ya kai sai hawo littafi da tafiya ne da ana kai sama aya ba da ganin ka ba ka gaji bari sai da gurin wanda Muhammadu za ka kai to da Allah shi bai da za kaga ai tun da shi an yi Isra'ila da Annabi Ali Isra'ila da Salam to ba fatan yake a kai shi gurin Muhammadu dan uwan da ba kai to shi ne ba da Allah wanda kuke sarki yake ga mana cewa an yi Isra'ila a wannan zuwa amma ni ya ji cikakke yana cikin wato hadisi to akwai hadisi Imam Ahmad abin da ya sa ne sha'awar kukan biyu musamman ga wanda wato muke karatun lulu wal magan da satin da ya gabata dangane da Isra'ila da kuma wanda babu wannan hadisin ya ka babban da hadisan da muka yi na Bukhari da Muslim shi kuma wannan ruwayar Imam Ahmad ruwaya ta farko ruwayar Imam Ahmad daga wato Anas bin Malik da Jirwar yake cewa Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato utitu bil murad an zo min da buraka wa huwa dabbatul abyad wata dabba ne da take fara saukan yimari wa dunal bari yace wanda ta guda jikin ma bata kai albadari girma ba aka buraka ce ya dawo hafir ajiruhu inda munta hafarahu tana ajiye kofatanta iya kan jangalinta shi za ka ce duk duniya babu wani abu da ya kai buraka a tsauri ko roke bai kai da sauri ba domin idan ta kalla yanzu idan ta daga ido in iya kankan garin ta zai ya samu gudu a nan za ta aje ko fatan ta in ta kuma dagawa sai ta hango kan wato Abuja nan za ta kuma aje gaban ta haka buraka ce to saboda haka buraka annabi alaihi salatu wasallam ya hawo yace an zo mata ita ga dabi'a ta yace farajitu fataraji yace na hawo wannan kan wannan buraka ita ci gaba da tafiya da ni a kai ki a da a da a kai ki baitul maqdis ya sai da je baitul maqdis har sai da je baitul maqdis lokacin da ra'i isra'il kenan daga masallaci da albarba yake barabatu da batul halaqati allati yurbatu fiha al-anbiya ko yarbitu fiha al-anbiya yana zuwa wa baitul maqdis ya daure dabbar sa inda sauran annaba idan suka zo baitul maqdis shi ke daure dabbobin shi ya daure ta da ita ma gura ka yake sun ba da kalfi sannan ya shiga فصليت فيه ركعتين من صلى ركعة biyu a cikin baitul maqdis thumma qalat yadi na hudu fa atani jibril ana haka sai malaika jibril ya zo min bi ila'in min khamri wa ila'in min laban ya zo min da wato ko ya gida biyu kwarya ta farko wato jiya ce ta bi kuma ne yake bakkasun laban sai aka ba da zabi a wannan ruwaya da muka biya aka ba shi zabi sai ya zabi nono فقال جبريل في ملائكة جبريل يجي أتفت الفطرة قال في دليلي دشريع shine malamin ke cewa wata ruwaya ba da nuna da ya ga bijiyar to da shi ke nan da gaba da ya kuma na halaka ba amma dai ga gudu to dai za ya rubuta za ku jiriya kale ce kuma urija bi ila sama'i duniya dan da ka gudu ni zuwa saman duniya fastabda jibril ana zuwa sama da dai kenan sai malaika jibril ya nemi a bude mata fakila lahu man anta sai malaikun da suke sama da dai suke waye kai kala wato sai malaika jibril ya ce kila wa ban ma'aka sai yake jibril ne aka ce to da wa ka zo kala muhammad yake ni da muhammad muka zo kila wa qad ursila ilayhi mun yi fasara zuwa kan da malaika ce har an aiko shi ne don ba su ba ta aiko Allah alaihi salatu wasalam ba kira an aiko shi ma da ga yiwa an aika maka zo to duk biyun ba ka sai ka huta cewa har an aiko shi kuma an ce ma yanzu shine wa kadu zila ilai kala kadu zila ilai malaika duri ne shi an aiko shi kuma an ce ma yanzu ya gana da Allah yace fa ku biya lana sai aka bude mana inji malaika wato inji Allah alaihi salatu wasalam bai da ala bi adam suna jira kama da dai suka ga annabi Adam alaihi salam bara abadu wa da alihi kai yayi mun marhaba yayi mun addu'a ta alheri yayi mun fatan alkhairi annabi Adam alaihi salam kun ga ruwaya shi da muka ji gagawa wanda da muka rubiya ta malik ibn sa'ada da tarik dan malik da muka biya lu'lu wal marjan domin a kan ruwayar za ku ga lokacin da yazo sai da yake tambaya cewa waye wannan ya tambaya waye wannan bai ba za annabi Adam ba waye wanda aka ce waye adam ne annabi adam ya tambaya shi ba waye aka ce yawo adam to to da haka sai yake cewa madalla da kana kana wani kana kuma annabi bibini wala bibi madalla da zuwa kana kuma annabi Allah aji ne muka bada misali muka ce to kaga aje wato takadirin misali in har annabi alayhi salatu wa salam zai ga annabi adam bai gane bai san waye da ya gaya ba min ba da aula babu wani da yake sai yanzu ya duke mafarkiya wato yayin min fanci a je sai ce yanzu nan annabi Idris da gurin da haka wani ke suna da Allah kuwa mutanen mu to wani ya dage shi daudara da damfara yana da wani zai din faji miki biyar ne ba ki sai ya aje din faji sai ka ce ya zai ga yanzu annabi Idris da gurin da to abin tambaya annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya je sama da wuri bai san waye annabi Idris ba kai da aka kai shi ne gani ba sai da aka ga bar aiki gure shi amma wani yanzu zai ce koji ya sha zo koronar da saboda awa wai zai ce kuma wai yanzu ya ga annabi Idris yanzu yanzu ba eh ko da aka kaga aka mata kai an ga annabi Adam alaihi salatu wasalam yace thumma arada bina ila samai thaniya sannan ka haula mutuwa sama ta biyu fastabta jibril malaika jibril ya nema a buɗe masa shi ba anan fa kila lahu man an aka ce waye kai kana jibril yake jibril ne kila wa mamma aka aka ce wa tare da kai kana yake muhammad yake annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kila aka ce wa kadu ursila ilayhi har an aiko shi kuma shi ba yanzu kana yake kadu ursila ilayhi fa fataha lana yake an aiko masa an aiko shi kuma shi yanzu yake sai aka buɗe ne fa idza ala bibnai alqala yake mu ana hujja sai muka haɗu kuma da ƴaƴan wato ƴaƴan wanda suke hudu domin da mahaifiyar wato annabi Isa alaihi salam da annabi Yahya su ya jira sama ta biyu mahaifiyar annabi Isa da annabi Yahya ya da kanwa ne uwa ɗaya uwa ɗaya shine yake bijilai hala da ƴaƴan wato waɗanda suke hudu ƴan ƴan mata sun da ake faɗa saboda haka na kana annabi Yahya da annabi Isa wa da kanwa wa da kani ne za ga suratu maryam ali imran ana gama bayanin annabi ya ji a fara annabi isa ana gama bayanin wannan ji a goma annabi isa haka ce a jini saboda haka marhaba bi wa da'u ko wa da'awa bi bi khairi su ma suka yi man marhaba suka yi man fatan alkhairi ثم خرج بنا الى السماء الثالثه sannan suka tafi zuwa sama ta uku فاستفتح جبريل ملائكه جبريل يعني ما ابودي فقيل له من انت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال قال قد ارسل اليه لما suka yi tambayar da suka saba a gaba ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta biyu a ta uku ba wannan aka yi bal da ana biyu annabi ali da zai tsara shi a gaba ta uku kuma sai nan hadu da annabi yusuf alaihi salam wa idza huwa qad ufiya kadarul hasan yace ina ganin da sai na an ba shi rabin kyau kaga wancan ruwa da wajen ruwa da take yawo a za ga yan dukiyar Libya suna tura cewa daga inda tara aka ba su aka raba wa mutanen duniya daya ba a zara lawo bi hajin kinda saboda haka ba hujja ba ba dalili ba dalili ko daya da ya nuna haka rabin kyau aka ba annabi Yusuf alaihi salam saboda haka shi ma ya man marhaba ya mar addu'a ya masa banda alkhairi daga nan zai ka dauka maka hudu su ma suka yi tambayoyi irin wannan mala'ikun malaika jibril ya bada amsa irin wannan saboda haka ban da ana jibril a sama ga wuri da suka tikaro kuma da annabi idris alaihi salatu wassalam da Allah yake warfa'nahu makanan aliyya annabi idris alaihi salatu wassalam shi ma wato ya masa addu'a ya masa fata alkhairi daga nan ya ka samu kaba daya biyar a sama ta biyar shi ma da suka je duk tambayoyi da aka yi daya suka yi a wannan sama saboda haka suna zuwa bayan an bude sai suka haɗu da annabi Harun alaihi salam dan uwa annabi Musa saboda haka kaga nan bambanci kira nan yaya da annabi Musa dan uwa da aka ba kai shi amma annabi Harun da annabi Musa wa da kai ne amma kuma saboda su daban-daban saboda haka taba tabiya sai suka haɗu da annabi Harun alaihi salam shi ma yayi addu'a yayi fatan alkhairi daga nan kuma sai suka tafi gaba suna zuwa gaba ta shida imanin da suka yi suka yi irin tambayoyi da aka yi a sama ta ɗaya da yi zuwa ta biyar duk ya ga kuma yi mutane aka ce sai an aika yanzu nan ma kuma suka ba da hausa cewa yi an hausa suna shiga gaba ta biyar sai suka haɗu da annabi musa alaihi salam shi ma ya masa marhaba kuma ya masa fatan alkai to bayan nan sai aka tafi sama ta bakwai bayan sun tafi sama ta bakwai suna zuwa aka tambaya da wa ka zo nan ma ya yi bayani yace suna shiga sama ta bakwai sai suka ga annabi ibrahim خليل الرحمن عتبة بكم وإذا هو مستند إلى البيت المعمور سنة أو عتبة بكم جزء كنجا وسوياك إنجلا ده صعب أهل الزمان أجدين واتو بيت المعمور ده الله يكي وصول كتاب مسوزوا والبيت المعمور ياك إنجلا يا كعبا ينسى أجدين كعبا واتو بيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه sai ga shi annaba ne ya zo da shi ya gaba da ku dubu da wai ne ke kewa ya dace baitul ma'mur suna tawazi kullun batin farko da tawara an yau ba dawo kansu har ya ba kai ba za a dawo kansu kullun sababbin mala'iku ake kawo wa wanda za su tawazi a wannan daki shi za wato mala'iku da an ba za ka ba Allah ba kanka kaiwa duk in mutane ne gaba ɗaya suka ce ba za ka ba Allah ba kanka kaiwa domin iya malaiku kawai sun kawo baya ana musu da rabbika illa hu babu wanda ya ga da rubuna ubangiji ga bakwai dan tike saboda haka daga nan daga saba da bakwai din suka tafi kuma shi da rasul muntaha da Allah yake an da shi da rasul muntaha inda hajin natul mawa to anan da aljanna take a shi da rasul muntaha idiyal kashi da raka ma yadika ma za ga bakaru wa ma da zafi dina nake bayanin laya wannan bidiyar suka ganta ta magariya bukiyar magari a kamar yadda muka faɗa a karatun mu na lulu bukiyar magari a larabci za ga ƴaƴan da bukiya duk suna da juna amma a hausa za ga duk suna ɗaya ake ba ko dai a yi mugamu da mugamu ne dai kamar mangoro bukiyar a ce maka bukiyar mangoro kan ba a ce man mangoro haka magari a ce magariya bukiyar sannan a ce ƴaƴan magariya ko kuma a ce magariya kawai ko a ce bukiyar magariya amma a larabci suna da bambanci kowanne da sunansa kowanne yana da suna saboda haka bai da waraku haka adali biyar sai ga ganyen ganyen biyar magari kamar saboda girman su kamar kullun yiwa saboda girman su manya manya wai da kamar wa kan tela kayan kuma wannan kananan da ake ji yanzu a nan kanana to su na san yadda ka san tulu manya manya wayancan haka suke manya manya falan ma gajiya min amrillahi ma gajiya ta gayya kaga a kan ruwa yanzu ku tuna ai da abin wani hakki ne yin da yake ne kala kala wanda ba za ku iya bayanin sa ba shi yin da yake saboda haka nan kuma aka ce abu da yin da yake yin da yake shi ta canja saboda haka shi ne annabi ne da ya tsara yake ba ma ahadin min khalqillahi ta'ala yashhadu an yasifaha min wujuha ba wanda ya sa halitta Allah ya iya bayanin sifar wannan bishiyar saboda kenta saboda haka sai wanda ya gani kawai shine ba au Allahu ilayya ma auha annabi alaihi salatu wassalam yace sai aka yi min wahayi abin da aka yi min wahayi sannan daga nan kuma wa qulida alayya fi kulli yawmin wa laylatin tawdila salat anan ne kuma aka wato ta mun daga cikin rasul mutaha malaika jibril da daga nan shi ma bai kara ko da ba domin iya matsayin da baya wuce cikin rasul mutaha kamar yadda mala'iku kowanne mala'ika da iya zenan da da iya kamar da yake tsayawa to amma duk matsayin mala'ika baya haura su da rasul mota ta ga wani mala'ika jibril baya wuce shi da rasul mota iya ga dai sanan gurin to daga nan ne kare annabi alaihi salatu wasalam abin da ya faru tsakanin Allah bada ku sarki da annabi alaihi salatu wasalam shi kan da mala'ika jibril da sani domin an kawo iya daidai matsayin sa an ce ya dakata to da haka daga nan ya ka wajen ta sallah abdul wanda ba sai mun kawo shi gaba sai dogon sa ba zuwa sai da annabi alaihi salatu wasallam yayi kai ko mu tsakanin da ubangiji da annabi Musa in ya je dawo da sallah abdul annabi Musa ya ce yara da ya bari kai kai yaro dan yaro yake masa yake ne ba domin alal aqalli shekaru tsakanin annabi Musa alaihi salatu wasallam da annabi Muhammad mafi karanci abin da malaman gani suka kawo shekara dubu uku da ɗari shida amma akwai wani da suke shekara dubu goma ne tsakanin kaga ya ji mai yaro ya yi magana shekaru to saboda haka ya ce ba ya ba da sallah abu ya ce ina al'umma da ta fita ta ji ta kaza da kaza da kowa Allah ba za su iya ba kaza aka ba al'umma ta ta kasa wannan kaza ta saboda haka dai ne kai ko mu sautara sautara ya je tsakaninsa da annabi Musa da Ubangiji ba da Ubangiji sai ne ya je dawo sautara da karshe shi istahri rabbi ina jin kunya ubangiji na bare ya koma ba to shine Allah maka mutum sarki yau annabi wahayi cewa ya zartar da abin da ya zartar saboda haka tunda ya zartar wannan sallah biyar din ko da wato raka biya ba sai raka abu da kai ya kamar yanzu duk wanda yayi salloli biyar din nan kai duk wanda yayi shi to za a ba shi ladan sallah a wuce maimakon wato biyar din to wannan ko ya sa babu wato falala ce kwarai da gaske to annabi alaihi salatu wassalam sannan fa'ida da biyu a nan shine za mu gane cewa sai saboda girman sallah ku duba ku za a gane islam biyar da ake da su ɗan tauhidi wahayi ya ce wa annabi alaihi salatu wassalam azumi wahayi ya ce wa annabi alaihi salatu wassalam a shekara ta biyu sallah wahayi bayan hijira sallah ma wahayi ya ce a shekara ta biyu bayan hijira zakka ma wahayi aka yi ta ba a Madina shekara ta biyu bayan hijira amma sallah abuwan banda sallah sallah ta aka yi ya ji sai ya ji zai karba saboda girman da iza annabi yake inna awwala ma yu'adabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-sala farko abin da Allah ya ba da hukuma ke da ranar kiyama sallah domin saboda muhimmancin da cewa aka yi ya ji zai karba saboda haka ko shakka babu wanda yake so a da Allah ta yi malu to ya jiya yi sallah shi da Allah ya tafa dan hadisi da yawa na tarhibi akan kulawa da tarhibi akan kulawa da sallah ko kula da sallah saboda haka wannan shine a dukule dangane da abin da ya shafa al-israr mi'raji shine bayanin da muka yi yanzu daga masallaci da alfarma zuwa wasu wato zuwa saba wato zuwa gana da yaji wata shine mi'raji to sai Allah yake ne kada mu cinye lokacin Allah na'am وآتيناه الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا
kawai fa'idar da za mu kara kafin mu shiga aya ta biyu shine wato kuran jawa da kafaran maka sun kare da Allah alaihi salatu wasalam dan gare da wannan Isra'il akwai hadisai da yawa wanda yake zai moya ɗaliban ilimi ya koma ibnu kafir zai ga wa tafiyar qur'an al-azim ya kawo duka ruwayoyin za ka more sosai da sosai to saboda haka sun karya tsadan gani da cewa annabi alaihi salatu wasalam bai yi ikirari ba ballan tarari iraki sai aka zo za a gure cewa to in yayi dinda su sun sai baitul maqdis to yayi musu bayani ya baitul maqdis yake shine annabi alaihi salatu wasalam ya budewa annabi Allah ba ku sarki ya budewa annabi alaihi salatu wasalam ma jiki hoto na cikin masallacin baitul maqdis yana ne suna yi tambaya in suka yi tambaya akan kofar gabar sai ya ji hatta dangin da aka yi da kudar da aka saka ma a gefen kowace kofa biya ne ga komai sai ya ba saboda haka gaba ɗaya sai da yi musu bayani amma da yake babu wato san gajiya a tare da su da yawan zuwa yadda ba shi ne aka tafi gurin babban sahibin sa sai da Abubakar Allah ya tsara masa yadda aka ce wai sahibi shi ne san bai faru ba kaji mutumin da ka yake irin irin abin nan a zuwa dora ta ji tambera kawai ka hau kaji mutumin da ka yake ke ne shi ai ya ce wai yayi Ibrahim har da Ibrahim wai a daren jiya shi ya ga muku shi biya wa Allah ya ce ya ya turba da hankali ba kaza to in dai shi ya ga muku wallahi ya ce ya don baya kariya to da haka yana muku ya ci sunan sa a cikin to shi Allah muku kake garke ce wa ajira mota da kitaba mun ba wa annabi Musa alaihi salam alkitab sannan abuwa abin da yake ka dan da su da kariya ga saboda cewa ya za a yi saboda labarin da ya bayar a tafiyar da wata ruwaya ya ya ya yi wa annabi Musa alaihi salatu wassalam sallama kace ga annabi Musa yana sallah a cikin kabarin sa kuma ya zai yi tarbi shi a saboda gida kaga wannan ba wani guri ne da in mutum musamman yanzu da ake in ba Allah inda sai wani ya rasa ka alai ya wannan da rage hankali ya za ya haka kaza kaza sannan kuma a baitul maqdis wata ruwaya da nuna yayi wa annabawa sallah shine mai wannan ma waka yake cewa al-anbiya wa jami'uhum ahya'u lamma ata baitul muqaddas ja'u sallabi bi wa hum ladayhi wila'u kana al-imam kulluhum ma'duma gaba ɗayan su ya mutu sallah raka a biyu a wannan lokacin to saboda haka ya za a ce kuma ya biya biya raka kan da su akan to shi ne Allah wanda cikin sarki ya babu amsa musamman ga Annabi Musa da Annabi yake gashi ne masa sallama sallah yake a kabarin kaga wani zai kawo kai da shi ya aka ya da shi ana sallah a cikin kabarin domin abubuwa ne da kai Allah shi da yu'minu da bil gaibi wa yuqimu da salat domin imani da Allah zai kai da zai guda ba wannan zai gudu sannan zai kada shi a sabaka shi da shi ne Allah madaukakin sarki ya faɗa a wata surar daban cewa Allah madaukakin sarki ya ba Annabi Musa littafi ba za ta kun fi ne da yake bin littafi kada kai kada ke cikin masu kokonto dan gane da gamuwa da shi da za ka yi a ta wajen gida kada kai kokonto dan kai masa sallama yanzu kuma ka ji ka ga mun ji a ta wajen gida kai kokonto haka Allah ya gaya wa alqur'ani za mu zo sura in Allah ya ara mana lokaci nan gaba to saboda haka kaga ko jalla babu wannan wato an ce shi ne da dama wannan mutum ya bibiya zai ga mutum da malayin ka ba ruwa sai na mutum mutum kitaba mun ba annabi Musa littafi wa Allahu huda sannan mun sanya littafi domin wanda yake a gari da hudu da ba ga ya hudu ila littafi au au Musa na yi da biyu na yi Musa to ya dole karka lura da gari dan wanda yake kitaba wa Allahu sai muka sanya shi huda tiriya tiwa annabi Musa ko littafi to shine Allah malamin ka ji suke fi ala magana akan littafi mun sanya littafin ya zama shiriya ne da bani Isra'ila ga ƴaƴan wato annabi Yaqub alaihi salam su ne bani Isra'ila har annabi Yusuf wannan su goma ga ƴaƴan da ake magana a suratul Yusuf Allah ya tafi min duni wasila me aka faɗa wato a cikin wannan littafin a cikin al-zawrari da kabi al-qur'ani akwai wannan aya Allah ya tafi min duni wasila Allah ya ce kada ku yi ko ma baya na a matsayin majalisin lamarin in ka bude a sauran gaskiya za ka ga wannan ayar kamar yadda za ka ga ayar cikin suratul a'la bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi suhubil ula suhubi ibrahim wa musa wannan ayoyi akwai ta a taura kamar yadda suke al-qur'ani akwai ta a taura ki saboda haka Allah ya tafi dinin duniya jira ita ba akwai ta a taura Allah ya ce zuriya kamar amanna ma'a nuhi to ya hajjan makaranta sai Allah yake zuriya na wanda muka dauko ma'anoni tare da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam zuriya wanda muka dauko tare da annabi Nuhu mu koma suratu in da mu zai tunowa Allah mana kusin sarki ya ba mu labarin annabi Nuhu alaihi salatu wassalam lokacin da abubuwa suka fitira suka kanye dari Allah mana kusin sarki ya kullu min fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil lokacin da annabi Nuhu zai yi hijira zai fita a halaka mutanen garin sai Allah ya ce da shi to daya ko da nau'in wani abu dabbobi da kake gani da tsuntsaye kowanne ka dau nau'i shi ka dau yaya mace da namiji sai dauko akuya da gauri bunzuru rago da dukiya agwagwa da da duru kaza da zaka am da da kaniya raƙumi da taguwa kowanne ne da dauki nau'i ya saka to kaga min kullin zaujaini ne sai ke wa ahlaka da iyalansa su ma aka shine nau'i na biyu wata tambaya da ne a zai ke kawo wannan da iyalansa su ne nau'i na biyu illa man sabaka alaihi ko sai wanda zance ya tabbata kan cewa har ka zuwa kamar wanda sai ko suke cewa kanana ko to ya bude ya ban ma wala ta kuma alkafi kana sa'awu ila jabal ya asimu ni min almani kana ji da hawa to amma iyalansa ya dubu banda matan sama da Allah ya ga ya mana wakilan kullun na rama an dake kan cikin su tare amma iyalansa Allah ya gaya mana wanda wanda ba a fi da annabi bayani ne kaga nan ne yake sannan nau'i na uku ba a bada ba a wurin lakani ba wanda ke imani da annabi ne sai ka sai ka kaga in ka kalli jirgin annabi ne ko nau'i mutane uku ya dubo ko nau'i abubuwa uku ya dubo dabbobi annabi nuhu da yarensa wanda suke imani duba ta da cikin iyalai ba domin cewa ma abin da ma a wurin illa kai to nan da Allah yake zuriya ta bar amalla ma a nuni da Allah yake Allah ta saki domin duni wa kila ana magana akan bani Isra'ila to su bani Isra'ila zuriya ta bar amalla haka ce zuriya ne na wanda muka dauko ma'anuni tare da Annabi Nuhu alaihi salatu wasalam to abin tambaya a nan zuriya wace daga ciki wayan wato wa ma bada ba hu illa kalil ko annabi ruhu da iyalan gidansa wata zuriya da mu din nan yanzu da domin an gaba ake magana mu zuriya waye da shi waye dan wato wanda ke imanin ko kuma waye dan iyalan annabi ruhu da annabi alaihi salatu da Allah ya rubuta sarki ya bada domin wannan tabbaya shi ne ce mu zuriya wannan bangare muke da shi a wannan muke na'am yawa ga haram ma yake kan ma mun bada lokaci a nan wai san mutanen me dalili kawai dalili yanzu nake ba na dauki da haram ba wai wato jiriya na bulu ba wai san mutanen ba ma amana ba hu illa kale amma me dalili a mun fara da dalili ba labari za abun ba dalilin shi ne inda Allah yake wa ja'alna zuriyatahu humul batin zuriyatahu humul batin an gane ko saboda haka zuriyar da shine abuwan ba da da da arama zuriyar annabi Nuhu alaihi salatu wa salam shine albaki ne wanda suke yin ruwa shine malaman tafsiri suke ce mu ne zuriyar annabi Nuhu alaihi salatu wa salam shine wanda Allah zuriyatahu humul batin su suka zauke su yi raguwa kaman kaje wa ba bada ba wu illa kalin wayan ne su gaba ɗaya an rubuta labarin su ba tun da imani amma sun koma zuwa ga Allah wanda suka yi addini kuwa shine zuriya Annabi Nuhu alaihi salatu wasalam saboda haka mu zuriya ne na Annabi Nuhu alaihi salatu wasalam to shi Allah wanda mutum sarki yake zuriya da man amanna ba alaihi innahu kana abda lallai shi Annabi Nuhu kana abda bawa ne ke kura da yawan godiya yana godiya duk abin da Allah ya maka ne ni ba yana godewa Allah wanda wannan kuma a cikin bayi ba kowa ne yake godewa Allah wato kamar da muka faɗa aya ta biyu da wuce wa qalilun min ibadi yashkur lallai kaɗan ne daga cikin bayi na waɗanda suke masu godiya wala tajidu aktharahum shakirin haka Allah ya faɗa ko biya yawan mutane ba ka yi wa Allah godiya a amfani ba da yayi yi ta din din da Allah ya maka kai wa Allah godiya a kan godiya ko ne bayan ka baki to ka aiki da abin da ya baka idan ke gele da kai a ga kana gyara shi ne godiya in mota ce da kai a ga kana kula da ita kaiwa wanki ba ga ba ga shi bane ba boko bane gode wa Allah ka kai ka kai mota ka wanki a wanki wannan godiya ne ga Allah duk abin da Allah ya baka ka aikin da shi ko da shi to godiya ce ga Allah ya kafi shine innahu qala abdan shakura lallai annabi Dawud alaihi salam ya kasance bawa ne annabi Nuhu alaihi salatu wasallam ya kasance bawa ne shakuran da yawan godiya ga ubangiji wa daukace shi sai Allah ya ce wa qawlna ila bani israila fil kitabi la tukhrijunna Allah fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira ya ce wa qadaina ila bani isra'il mun zartar wa bani isra'il cewa bil kitabi a cikin littafi mun zartar alawul mahud da tufsidun da bil ardi lalle za ki barna saudi a bakka sau biyu za ki barna wala ta'alun la uduwan kabira kuma za ki girman kai girman kai babba haka ya wuni ce har yanzu suna nan suna gefe a yanzu to sai Allah yake na sai da ya
إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الثياب وكان وعدا مفعولا Allah madaukakin sarki yace fa idza wa- jaa wa'du ulahuma da zarar wato lokacin da Allah madaukakin sarki ya zartar na farko daga cikin wannan lokutan da Allah ya zartar musu lalle lalle laji barna barna ban manya ba wai kanana ba domin wannan da muke gani karamar barna duk yahudi ce manya manyan barna da take da tarihi to Allah yake laji wannan guda biyu to shine yake idan lokaci na farko ya zo ba'atna alaikum Allah yake za mu turo muku su Yahudawa bayan suna to wannan barna a bankata shine wasu malamai suke ce barnan ma zai da kai da kake wasu annabawa kamar yadda wani ne tafsiri ya kawo a tafsirin da cewa sun kaje annabawa guda biyu da arziya da jaya wasu malamai ba sa kawowa suna ganin kamar yana cikin Isra'iliya amma dai sun yi barna Allah ne ya faɗi barna kamar yadda kai shi yake faɗa a zuwa da yake da yawan labaran da ake faɗa Isra'iliya kawai kaje sun yi barna da yawa to shi ne Allah madaukakin sarki yake ba asna alaikum kuna wannan barnar sai mu aiko muku da ibadan lana wasu bayi daga gari ne shine ibadan lana uli ba azum ba abu da karbi dalili mai tsanani su ma wannan kar ka dauka wa musulmai ne da dani a kafirai aka turo wanda suka fi su rage mutum su ne mutanen jalu kamar da muka ji a bakara su suka zo karɓar lafiya har cikin baitul maqdis sai suka yi suka fabbata abubuwa suka karkaje suka kwace baitul maqdis saboda alƙawarin Allah shine ba asna alaikum ibadan la uri ba ce shadidin fa jazu khilal biya suka rika wuce loko da sako shine khilal biya fasara da yanki ke loko da sako ku ya suka rika yahudi duk kristanci da yahudi in ya hango sai daga cikin mutanen nan kawai zai ce da rubutu suka rika wuce mutum ya kuya ba da kan da samu ya Allah ya ce wa kana wa'ada masula wannan alƙawari ne da muka lantar da shi ya Allah wannan shine karo na farko hakan ne ya faru bayan sun zo sun lallaka su duba daga baya sun kwace ko da sun karkace Yahuda sai Allah ya turo wato salu وقد wato Dawud jalo ya turo salu shi ma ya zo lallaka jalo inda juma su ne gawa annabi dawud alaihi salatu wassalam saboda haka yanzu yin nan da su ba ya bata take karo na farko ke na abin da aka bayar ne shi da aka yahudawa har a yanzu yahudu yahudawa ba su yawa dan a wani take kana ina ji nan ji wani abu an kaba da tsarin cewa wani dubu takwas a duniya duk da wancan kare da su ce wa kuma dubu biyar ba yahudu yahudu ba yahudawa ba su yawa su suka buwaye duniyar kuma saboda haka wayannan su ne wato wato wayanda Allah madaukakin sarki ya turo ya turo suka lallata ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'ati jadidin fajatu ila labiya wa kana wa'dan maqula ayyuhu su ne minority gaba daya a duniya su ne amma sun bi kowa biya to dai Allah yake aya ta gaba
ثم وردنا لكم الشرة عليهم وأمددناهم أموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا Allah madaukakin sarki yake sun mara dadna da kuma kawar da alaihi sannan muka kuma maimaita muku lallatawa a kan ko kuma sun ma waradadna da kuma kawar da alaihi kuma sannan muka kara ba su dama kan da biyu su yahudu bayan nan sai ka kara ayyuka ka kara ko kuma ka kara ka ba guri zauna kamar yadda suke yi yanzu a Filistin suka kara taruwa suka kara kama guri zauna wa amdalla mu bi amwali Allah yake muka dawo muku muka yi musu madadi muka karo musu dukiya wa bani da yaya da dai sun rasa da an karkace Allah yake waje Allah ku aktsara nasira a lokacin sai muka sanya ku ne mabiya yawan jama'a a daidai wannan lokacin to me ya faru bayan wannan ta faru kuma to za mu ji me kara faruwa a karo da biyu sai Allah yake ina dan إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة يسوءكم ولتدخل المسجد وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتكبروا ما علوا تكبيرا bayan Allah madaukakin sarki ya dawo musu da abubuwan su karan farko to sai yake in ahsantu mun dawo muku da abubuwa amma kuka kyautata ahsantu da ya kuke ku kan ku kuka yawa shi da duk wanda ya alheri kan da yawa idan yayi kiyama kan da yawa kamar yadda a wato abokin jira dakta ya kawo wani labari a littafin sa littafi na biyu yana cewa wani bawa Allah ya tafiya da ɗansa daji bayan sun je daji je tunda in yaron yayi magana suna aikin gona in yayi magana sai yi wato aiki yana amsawa abin da ya faɗa kamar wani yana ƙara faɗa sai yazo ya rika faɗa uwa zai ce kai daji in ya faɗi wannan zai ja ce kai daji ka ga ga zai ja ce ka ga ga duk abin da ya faɗa na muni ya ta faɗa irin abin yara sai ya rika zagi in ya zagi daji shi ma zai rika zagi sai yazo ya ce baba ka ga ina kai yana ta zaki na daji da zai ce sai babu sai ga mai ya daji sai ce ki da ga sai ce kai daji da yake sai daji yake ya amsa sai ce assalamu alaikum shi ma yake assalamu alaikum barakallahu fi yake barakallahu fi yake ai sai kana zai ji ta ji ma ya daji yake idan kai alheri alheri zai maka to shi ne ya kawo duwa irin wannan karkashin wato ina dan su a dan su bi abu duk wanda ya alheri kan da yawa da zarar mutum ya zama nagari to kansa ban abin da ya dawo ya zama mutum banza ba kansa abin da ya dawo to shine Allah bada kucin zan je wa ya asa ake bala idan ko ka saba bala yana kan kudi fa idza jaa wa'dul akhirah idan alƙawari na karje yazo shi da aka ji al'akhirah don ba da biyu ba kuma aka ce da biyu to da na uku da na hudu ya ga al'akhirah idan alƙawari da ma sai wato guda biyu ne zai faru idan alƙawari na karje yazo za a turo su mutane ne ya su uzu haku za su zo su lallata ku dan su nuna da muku su fata muku rai wani yadkhulul masjida kuma ba za su zo bayan sun lallata ku sai sun shiga cikin baitul maqdis kama da aluhu awwala ma ne kamar da suka shiga karan fari karan fari sun zo sun lallata ku sai shiga su in suka zo karo na biyu ba in ba ku gyara ba sai sun lallata ku sai karka zo ku sun kare shiga baitul maqdis sannan wani tabbiru sannan da halakar ma alai duk abin da suka gani wato yana duk abin da suka gani ya daukaka ko wanda suke gani zai mutu da wurin kai tadbira mutu kan halaka duk wanda suka fara ayya zai shige wanda ba za su za su halaka shi to sai Allah ya ce kuma haka ne ba karo da biyu ba Allah ya wuce sarki ya turo waɗanda malamai sun ta wato bayani wa aka turo wasu malamai da biyu suka ce wani sarki ne a bazar Allah ya turo jeran nazar wasu kuma ka ce a ba yi bayanin wayi kai ke ba ana ta bayanai ne kala kala har wasu na masara da hikila a ba hikila ba ne ba hikila ba ne hikila ya tsinsa da rai ba to sai Allah wannan ko garke yake da ta ba ku عسى ربكم أن يغفركم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا Allah madaukakin sarki yace a tarar bukum da sallu ubangijin ku an yarhama kun jira ku rahama muke farkon duba duk da wannan jiban da kan da kuka yi kuka duba to ubangijin ku zai ku zai muku rahama amma ba da sharadi wa in kuntu in kuka koma gidan jiya ko ina mu ma za mu dawo da wato kama ku da kanku da da da muka yi a baya to shi ne tambayar da malamai suka yi kai amma da wata shi suka zo wannan bayanin zai ce shin yahudi sun koma gidan jiya ko ba su koma ba idan sun koma din ina alƙawarin da Allah ya yi cewa wa in akin bujira wannan shi ne tambaya juna da nake so mu yi bukari juna da mu da ita kamar yadda suke ta bawa yahudi sun koma gidan jiya ko ba su koma ba idan sun koma ina alƙawarin da aka yi Allah yake waje Allah da annaba da kafiri da asira ko sai ka babu mun sanya da annaba ta zanto asiran mai kuntatawa shin fada domin al-hadid yana nufin tabarma shin fada da za ta kuntata musu a cikin wuta jahannama shine waje Allah da annaba da kafiri da asira mun sanya wato jahannama ta zanto mai kunci kuma shin fada ga waɗanda suka yi tabu ko sai ka babu a mun kara minti goma an ce saura goma ke kira sallah ina ga mu tsaya a nan sati ne zuwa mu dora abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan kai kuskure Allah ba da kuke sarki ya yace mana akwai marasa lafiya da yawa waɗanda aka yi gaya mana cewa ba su da lafiya muna roƙon ubangiji da suna yin kyawawa da ko mun ka bada baka Allah ba da kuke sarki ya ba su lafiya ta shi kamar akwai malam munir ma a nan kansa yana kanta a asibiti wani zuwa jiya da yana asibitin majani wanda ya fito muna fata Allah ba da kuke sarki ya ba su lafiya ya ta shi kamar waɗanda suke gida a kwanci Allah wanda su sarki ka ba su lafiya ka inganta lafiya ne da kuke da lafiya ka inganta lafiya mu ina da kowa wani da suna yin ta kyawawa Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwambanta Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwambanta